Allah ya ce wa kallama Allah Musa taslima wa kallama Allah Musa taslima ko a wannan sura shi ne cewa Allah baya magana ta ya wa kallama Allah Musa taslima duk wanda ya san da irabi ya san da shi ne wa kallama Allah Musa taslima haka kaga shi da irabi kaga Allah ismul bayin ne to zai ce ya wa kallama Allah saboda adan kace wa kallama Allah ya ce zuwa Qur'ani to Allah ne ya magana su kuma ba su yarda Allah ya magana to shine mare ki din gairi da hadisin ce kada a jinki ta canjawa duk abin da Allah ya gaya wa kanka ka yarda wala ta'dilin kada gori lasna bi tadbir rabbina bi ibadina innal mukaddiha عادلا وجهودان كلا ولا نخليه من أوقاته إن المعطل عادلا wato autani haka wanda ya kawo aluniya da nuniya da ibn kayyim saboda haka kada ka kufa da ubangiji ba da sarki kada ka kore wa Allah ba an je Allah ya yana ji ya Allah ba ya yana ji da kodara to shine ta adili wala tafyiji kada ka kwatai kwatanta Allah kwatanta kada kwatanta Allah wala tawjili kada ka bada misali Allah ya ji ya ni da al'aji ka bada misali to wannan abuwa wannan kalbi duk zubar ubangiji da zo kawai ka fade da yadda kake ba wuce domin za mu ga nan gaba mu ƙara mai da tare ya zauna a kwalon mu domin idan aka ce wato hannun hannun gogo rukuwa hannun ka ko kafa ai babu wanda in dai Najeriya haka ne ba za ka taba misalin cewa ba za ka taba jin cewa irin kafa ka ba domin ka san zafin da daban na da daban to abin da malamin tauhidi ce ba da inda kuma misali yanzu za zuwa ka wata dabba ai wata dabba ce wato kunnan dabba kaza to kawai mu faɗa haka mu ce kunnan dabba kaza to abinda mutum zai fara yi na farko eh wato ya dawo zuciyar ta shine ya dabba kai ita zai fara halartuwa idan bai tsaya ba to ba zai yi kwabaya mutum daga kowace irin dabba ba yanzu abin da yake kan bai fara sanin dabba duk da idan da mutum ya sallama kawai ko wata dabba ne kuma kaza amma dai ba ma ba mutum ta ba to shine ba dan ce cewa tun da ba san zatin Allah ba wanda ya san zatin sa to ba ku wanda zai iya saba kai shi da malam ne da wanda yake cewa wa kullu ma kana rubani ka wallahu bi kilabi zai duk abin da zai karzo ma a zuciyar ka wallahi ya fara zuwa sai ka zauna lafiya misali Allah ya ce yana ji yana gani ba su koyewa Allah zuba ta ce a ba za a ce Allah yana ji ba saboda ai mutum ma yana ji ka kwatanta shi da mutum shine dalilin ba za a ce Allah yana ji ba to ji kenan idan ka ce Allah baya ji da kake so kurma ne baya gani dai dai makaho ne wanda ya bin farna biyo da wancan farna da kowa ba yana ji da yake ji wallahi ba mutum ne ya kawo kansa shi kenan yana gani ya yi gani wallahi ba mutum ne ba sai ka zauna lafiya amma da zarar domin ya ba su aya ne kullum ya ne da kamiti ne sai un ba wani abu da ya kama da Allah to dan dan hakuri ba cewa ba ya ji ji wa huwa sai wal basir sannan me yi ne kuma me yi kaga an hada ma aya wanda za su cire kare ittani bai kama da komai ba amma yana ji da yana gani domin shi ne ke halata halin insani ilmin min al-jahl lan yakun shay'an masbura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا sai ce mutum mun halice shi ba mun sanya masu mun sanya shi zama samiya mai ji basira mai gani duk mai hankali da ke yi wani shi Allah ya ce zai ka kami kami tilin sai da wa sami'ul basir kalmomin ilimi kai ka san jin Allah da mutum ba ilimi ba sai ka zauna lafiya amma idan ka fara halar da abubuwa kana zuwa ai kaza ko an yi kaza to zaka fada rani shi da babu mali da ya ne ruha kama ja'al ka faɗi yadda suke ka wuce shikenan a yayi magana istiwa'i yace shi ma Allah ya yi da al'arshi a cewa umarumu wa kai kuma zuru wa imanu bihi wajibu wa su'alu anhu bid'a shikenan to duk sifar Allah da Allah ya gaya wa kansa to ka tabbatar da ita fala tabdu lillahi al-awdan walillahi al-masal al-a'la amma misali ko ni yanzu da na fito daga gida sai na ce ai na na ci abinci amma abin da nake ko kwani da kofi sai kana da ranar ka ja wallahi ba ku kwani ko sai kake ba sai ka ja da gure ko jari ka ja da dankalin turawa in ja to duk wanda ke zaura nan suka ji muna buga da jira sai an yawa na kanka kalau kuwa Allah shi ya bu kowa ganin kansa zaɓin kuma ya mutu yadda ya zama ka ce ba haka yake ba hankali da ke yi ba zai karɓi wannan kamar wani misali da na buga a wasu mata satin nan da muka zo a wasu littafin wasu fiya annabi ya faɗa a hadisi cewa wasi'a alqur'ani Allah ya faɗa wasi'a kullinu samawati wal arda kujerar ubangiji tarin jayi tayin wasu tambayi da kai duka sai na ɗauko hadisi wanda mai kitabu da yi da ka nace wa rabu annabi cewa ya taba ga daya idan aka bude ta gaba ɗaya aka bude ta bayan da aka je ba a zama da biyu za ta fata ne kamar titi a daji ko jajin bargora aka yi haukin duk sama aka yi ta titi aka je ka nemo har ka mutu ba za ta yi kawai a wuta ji a tafi ka ba kuma inda aka wurgar ba a ce ka nemo to aka zama ta daidai da ta yi sai annabi ya ce idan aka haɗa ta ɗayan da ta biyu aka wurga a ga uku su ma haka za su fata kamar titi a daji ta uku da ta biyu da ta dai aka wurga za ta gudu aka za su mata idan ka tattara da ta ɗaya zuwa ta gida ka wurga za ta mata bakwai aka za su mata kamar bibi a dai to haka idan ka ɗau sama ta ɗaya zuwa ta bakwai da tana ta ɗaya zuwa ta bakwai ka wurga za a kurfiyu kurfiyun ubangiji su ma haka za su mata kamar bibi a dai har aka zo fa da aka da haka gaba da ta tattare da wannan ruwan da kujerar ka wurga a kan al'amdu ubangiji shi ba fata ne kamar jiji a daji idan ruwan ka idan ya tsaya daidai ta daji saboda abu ya wuce da nan da hankali saboda ka sallama kawai shi kenan shi ga a Qur'ani ya bude da Allah ne yake nuna da dai wannan yana cikin imani imani da dai kuma kai da dai ba do imani da dai ba za mu zo wasu abubuwa a hadisin yanzu da za mu biya ku rika jin cewa zai wannan su suka dinga mu zo ba sai ne zama yayi ba saboda akwai abubuwan da kar ka wani zuciya ka ta ba ka ba ma kai dole ne domin mun yi fara kullu ma qadara bi zalika wallahu bi salati zalika duk abin da zai karzo ba a zuciya Allah ya bukar gongo ba za mu je zuwa to shi ne yi um وما بين القول وبين أن ينظروا إلى ربهم ba abin da ke tsakanin mutane da kallon ubangiji illa da al-kubul ko da al-kubul in ba mayaji na girma ba ala wajhi a fuskarta fi jannati ali a ji aljanna wacce take dawwamamiya kaga Allah ya faɗa yake yana da fuska a duk wanda aka ce fuska zai fara hararu fuska ba irin ta kowa ba ce wai ba wajen rabbika duk jalali wa ikram Allah ya gaya wa kansa ka faɗa ka wuce shikenan domin ya faɗa a hadisi Abu Hurairah inda Annabi Alaihi Salatu Wasallam yake cewa al-kibru ya uridani wal azamatu idani ko hadisin da yake cewa girma bayani na ne tabbaba kuma kwanjali na ne haka Allah ya faɗa hadisin gurbi yake ba manna da ali wayi da zurhuma duk wanda ya jayayya da ni da tsere da cikin waɗannan ya ɗau girman kai ya tsora wa kansa yana cin ya da shi ne babba Allah yake karatu billahi sai na sa ga wuta domin girma kad na Allah wa kuke sarki shi da Allah yake a kan kira wanda da cikin qura wa idza ra'aita kamma ra'aita na'iman wa madha wa mulkan kabira amma wasu kira wa mulkan kabira malik وإذا رأيت ثمة إذا تقولوا كثير ثمة أولاد كنا رأيت نعيمة لا تهمدوني ما شيء الجنة وملكا وملك كبيرا وبملك وعلي وبملك الله a ɗaya da kuma wa malikan da wato kabiran da sai sarki babba waye babban sarki Allah liman mulku yawm lillahi wa ahli kaha to saboda haka duk wanda ya jayi da Allah akan wannan Allah sai ya sai ya je ba ga kuma sai ya kare to babu ma'rifati dari da ru'ya to shi ke tunda an ce za a ga ubangiji maka kucin sarki sai wata hanya za a wajen ganin Allah على حديث ليا وأربع عشرة حديث لا دليل جاهل أنا أبي هريرة أقرأ من أبا هريرة أن الناس قالوا أبو هريرة أن الناس للي متعلم إذا كنت متعلم أنا زوا جهد التعبد domin yana zuwa da ma'anoni wani lokacin ya zo da ma'anar kafirai wani lokacin ya zo da ma'anar sahabbai wani lokacin ya zo da nufin musulmi da kafirai kamar ya ayyu an nasu inna kalakana ku min zakari wa unza wa sai take ne eh a wayannan bayanin da ne musulmi ko kafirai ko musulmi da kafirai wajen sahabbai ko wace take nufi musulmi da kafirai ya ayyuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum ya ayyuha nasu antumul fuqara wace take nufi musulmi da kafirai amma alladhi na qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum alladhi na qala lahum an-nas inna an-nasa hidi ne ta farko zuwa ga nufi eh alladina qala lahum nas illa an-nas qad jama'u lakum kama ko mutum sai kalmar da ba su zo da alladina qala lahum nas wadanda Allah ya dauke sarki yake babu labari cewa mutane ba za ku da ku gane zuwa wadanda mutane suka ce da su innan nasa wasu mutane suka ce da dukkan nan nasa hakika mutanen sai jama ulo sun taru don su ka afka mu ba kawo ku to ba ga da imani fada muku haka su Allah ka dai ko ta ji na farko shi ke nan kawai kar jama ulo ku ba kawo ba ga da imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel to anan annan nasu kuma ga bayani قالوا يا رسول الله القيامة إن الله أن ربنا يوم القيامة kin za ku ga ubangijin mu ranar alkiyama idan ran ka ce ya halatta a tambaya cewa za ku ga ubangiji ya halatta tun da ga abin duniya na ji kofi ko kare ki har ki baro na tilkaman lailatul badr kin za ku jaye ya dan dare da fitowa wata wato lailatul badr dan dare za ku akwai wanda zai jaye ya cewa wato wata ya fito daren sha hudu ya jayi a wajen ganin cewa wabe ga wata ba sai dai ba ya gani tambayar da annabi ya bani ne an tumaruna fil qamar da na kalbarin jura hu sahabu wato wanda babu wani jirgide ba a dai a ranar ba jirgide ba a dai daren daren sha hudu akwai wanda za a zo ana mutu da shi ya ce wallahi da ga wata kamar da ake mutu ran sai ga wata babu to shi ne kalu la ya rasulullah da bai ta ya ya ba kin Allah kala sai ce ba ku baro da bigamci dai da duna sahabu shin za ku jayayya da mutu wajen ganin rana lokacin da rana ta fito kuma a lokacin da rana ta fito babu girgije ba harin za ku jayayya kan la ya rasulullah ta ga ya barkin Allah kalibi ce ba innakum tarawna ku kadai ya dauka ko wannan ba wani baya wato cewa wani ya gani wani da gani ba ya dauka ko wannan ko rana haka za ku gobe gido ku rana da jiya amma da yin tasbihi ya kai tasbihu ru'ya da ru'ya ko al-mali bil qalbi me gani da abun gani ko kuwa ganin da gani kawai aka yi kwatanci akwai abin da ya zama su su da tasbihi kwatanci kwatancin da aka yi na gani ne kawai ba na me gani da abun gani ba ba shi aka yi ko ne gani da gani mutum jira da ba su ake magana ba to shi ne yake fa innahu fa innakum tarawnahu kadhalika za ku ga ubangiji ku kamar haka yusharu nas yawmal qiyama za a tattaro mutane shine yusharu za a tattaro saboda wato da Allah yake yakhrujuna min al-ajdath ka annahu jaradu mutahi wa sallallahu wa ta'ala ka annahu jaradu mutahi kamar bari ko jina gida ko zan aka yi ruwan sama ba an da akwai kwari ba za a gane su ko dabbobi kamar da yan bayan su ke bada masu ɓuya to haka mutane za su rika gaji rana da kiyama da an yi buta ta biyu yadda ta tanki na tana fitowa lokacin da aka gama ruwa ka rasa ta ina ta fito to haka mutane za su rika gaji shi ne wato wato yi za ka kira rana da kiyama yau gudu ba ka har da za a rika gaji a ta fitowa ta ko ina ta ga mutane na fitowa to shi ne yankarun nasu za a gaji mutane yawan kiyama kana kiyama bai yaqulu bai yaqulu sai ya ce man kana bai yaqulu sai ya ce man kana ya abudu kai albariyat kafa bani ya ba au duk wanda ya kasance wani abu yake bauta wa Allah ba ya je zuwa Allah haka Allah zai faɗa kowa wa miru dan ya ba au jamta a ranar abuwan da za su barana domin gaskiya bauta wa miru man yattabi'u ko man yattabi'u ya kamata ya kamata min waminuhum man yattabi'u al-jawza wa minhum man yattabi'u al-qamar daga cikin mutane akwai wanda za su bi wata a wannan rana wa minhum man yattabi'u al-sawaji daga cikin mutane akwai wanda ta mutu za su ne da gudu kullu ma ya wani min dumin lahi da dawo wa huwa tawu duk abin da za a bauta wa ba Allah ba da yadda su ji ne da gudu na ce da yadda su ranka za mu annabi Isa ka cire mala'iku su mala'ika jibrilu da duk wanda ake bauta wa ba da yadda su ba to ba ce duk wanda ake bautawa ba Allah ba da yadda shi ne dagu Allah wa lil ladina amanu yukhrijuhum min al-inkar sabbuna dhulumati ilayhi wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila dhulumat duk wanda ka ba a duniya wajen wato bauta ba ta Allah ba yin da wannan abu dagu kowa yi in dai ya ga ana bauta ba kuma ba ya isa yi to ya zama dagu to yasa ka ce annabi Isa domin wasu na bauta ba amma bai isa ba a yanka kunta ne nasu ta kuduri wa ummi ilahi min duni la qala subhanaka da kan da yake da yake da yake ba saboda haka wa tabqa hadhihi ummatu biya munafiquha to kaga wanda jumma su bauta gutai sun bi sai annabi ya ce wanda za su ragowa wanda al'umma wanda za su rage su kaga ai ba barada suke bauta ba ba wata ba ba wata abubuwa daban-daban ba to sai al'umma annabi ta rage amma biya su ko da su kowa duk da cewa ta ne amma duk da akwai mulamukan su kuma su ba su bi kowa ba domin mulamukai ba su fito da wani abun bauta ba mulamurci suke yi ɗansa to me zai faru ba ya ce mun lawo sai Allah ya zo mutu kaga nan ba a da ruwa gaba da ta yaya Allah zai zo wallahi ba mu sani ba وجاء ربك والملك سبا سبا وجيء يوم الجد جهنم haka Allah ya faɗa cewa ubangiji ka zai zo wato ranar alkiyama da mala'iku sau sau mala'iku za su sau sau kuma ubangiji ma zai ya ya zo zai zo wallahi ba sani ba amma kaga mala'iku wani sau za su ke shi ne yake ubangiji zai zo wa innan da suka rage al'ummar annabi alaihi salatu wassalam fa yaqulu zai ce ana rabbukum ni ne ubangijinku ya gaya wa al'umma annabi alaihi salatu wassalam wa yaquluna sai ce anta rabbuna tabbas kai ne ubangiji a wata ruwaya sai sun muza ce la wallahi ba kai ne ubangiji mu ba saboda kamar da ruwaya da zamu biya nan gaba za mu ji ta nuna cewa ya zo da sura da ba taba jin da alqur'ani ko hadisi to yi da su suna tsammanin su ga ubangiji a surorin da suka ji a hadisi da qur'ani za mu nan gaba zai zai kare wato warware ba mun zalla ke wani sai kullu da hada makanuna ko ki bare ko sai sai hada makanuna hatta ya biya na rabbuna al'umma nan ne ke mu wannan jini gurin mu ba za mu bar nan gurin ba sai ubangiji ya zo mana fa idza jaa rabbuna arabnahu tu da ubangiji ya zo za mu gane ne za ba ta ba ta garin ba dan ba wanda ya ta garin Allah me yasa kaula ka daura karatu da aka yi Qur'ani da hadisi bai adiyim Allah ji ubangiji ne zo mutu bai kulu sai ki ana rabbukum ni ne ubangiji ku bai kulu da an rabbuna bai kulu da wato nan ne ko bai kulu da sai ki an rabbuna kai ne ubangiji bai da uhu sai ubangiji ya kira wa yudrabu siradu bai da zarai jahannam sai a dora zirafi a kan tagalliyar kan jahannama wanda nan ya faɗa a wajen ruwa ya tiranta da dabu kashi tiranta kai kun da kuma ya gure da kuma ta kai kowa ne ya hawa in min kuma illa waliduha kana ala rabbika hasiban maqdiya ba wanda ya zai yi da zai lallaka karatu ba sai dai annabi zai ga mana dubobin yadda za a sallaka to akan ganin bayan da annabi za a dora karatu ba a kula wala man yajibi min ar-rusul bi ummati annabi yake ni ne farko wanda zai fara sai tarawa daga cikin manzanni da al'umma da ba yaji na musabiqun al-awwalun ko na al-awwalun as-sabiqun al-akhirun as-sabiqun kai mu ne da kaje kuma mu ne da farko rana da kiyama wajen yin komai da hisabi da abin da ya kama da to to kunji wala yatakallamu yawma idin ahadun annabi yace ba wanda zai magana a wannan rana illa rusul in ba manzali ba duk wani barawun da ba zai magana ba kaga wanda ne zo yace zai fice ka a gaban Allah ko ne ma kaza an ce ba ni magana zai manzali sai barawun da ne ba kai ba manzali ne kawai za su magana wa kalamu rusul yawma idin to ga maganar manzalin kuma maganar manzali a wannan ranar jiya Allahumma sallim sallim kowa wannan magana yake faɗa ba cika baki ba Allah ka tsere da mu Allah ka tsere da mu domin Allah ya gaya mana alkurani lokacin da za a hau kan wato kan jira'i Allah ba ku sarki yake za ka ji mu'minai suna cewa kafirai suna cewa mu'minai unzuru na na tabisin lori ku saurara ku zo ku tsokana hakkin saboda imanin da jiya an ta kama shine fitila shine tashi da zarar tashin wato waya ta ci ta wato ba ta ci ya kare yaro da zawo ka ba fitila shi ke da kuma sai da fitila saboda haka zai zurga cewa da Allah ku kan jira mu ku zo da hasken ku sai ce irbi uwa ra ku ban ta surura ku ko ba waya ku zo na ce ba ana ce do sana ce ba a duniya ake do sana ce inda ake tashi ba kai ba ka ga gurin da babu ba gurin tashi inda za a dora ba kai tashi ga dan ba kun ba da kake da shi ba ka da shi to sai ka zauna in Allahumma kallim da wa bi jahannama kalalim to a cikin jahannam akwai kujiyoyi wata abubuwa ne masu baki su kuma a gefen jahannama suna kokarin fusgo mutane kamar magana haka ce kokarin fuska suke ya hayya kayyim kalali jami'i ne na kallo alkallo shine kujiya wani abu ne karfe ne ne bakin da duk ne yana kokarin fuzgowa yato da tauki ta adani kamar kayar da yi haka malaman mu na zo ke cewa ko da yi ko da yi kai da wani irin kaya ce da rakuma suke saboda juna ba kaga abin jin rakuma shi ne kaya irin wannan kayoyi ne sai aka kwatanta musu kamar kayar da yi din nan ni kai na babban kamar amma ga wani malamin mu da tsoro da kai da yi to sai dai a kamar wannan kai aka wannan wato sai ku da adam din take hal ra'aytu dan shauka sa'ada annabi ya tambaye su ka ku kusanto da ni da kusanto sai annabi yake da su shin kun san menene kayar da yi din nan kun san ta قالوا لا أستطيع مسجد فإلا هذه لشوك السعادة ai kallon kafin wato kaya wato daini dake gaira annahu la ya'lamu qadara izama illa biha illa Allah sai dai an kusanto muku da ni da kuka ba wanda ya san girman wannan kai da Allah yawa ita ta kiyawa an dai kusanto muku da ni da kuka dan ku gane cewa ga kai a ku gane kai ake magana amma kai lahira ta buwa saboda ba wanda ya san girman da Allah yaqtabu Allah bi amali zaka rika fuddo mutane bi amalihim wato yaqtabu Allah bi amali zaka rika fuddo mutane bi amali gurgurdan ayyukan da suke idan mutum aikin da yana da karfi gaske tana fuddarsa yana fuddowa Allah ya baki dama ya kallaje kamar yadda Annabi zai bayani yanzu fa min ummati wa bi amali shi wancan da farko kun ga zai ya amma dai da ka fuskar ka ta fusko ki da nan da fashi ta kara kamar wanda yake shiga cikin jinje ne kai ta san ta kawo da rigar da kare da fuski kara kara har ya fita to da gaske da ni kuma ba zai mun bayu ba ku da amari da gaskiya ko da za a afkar da ki da yake zai na shiga yana fara hawa saboda ba shi da kyawawan ayyuka kada ku gunje ba Allah ya kiyaye na farko ba Allah ya kiyaye ba ba zo ba da kifi wato yake wa minhum man yukhazir daga cikin zagon da za ka rika ya kusa shi ne za ka rike mara rauni ya rika ya ja amma ba duk ya yi daddauje da jini ta rika hujjoji yana hujjewa amma bai kai na farko ba shi ne mafi wato mara yukhazir tun ma yanzu sannan duk da za ku kuɓe shi zai kuɓuta za su kuɓuta hatta idan arada Allah rahmata man arada min ahlillah har sai Allah ya wato ya riba duk wanda ya riba da rahama da bin mutan su wancan da sababa ta ko da wajirka ce ta kai ba ne bu buga ne kai ba amma duk fada suna cikin mutan to sai Allah ya rige su da rahama ne zai daru abar Allah wal malaika da sai Allah ya rubuta malaiku an yi koyi duman gane abudullah cewa aje a je a fitar da wanda wanda suke bautawa Allah wanda suka fara wutar da wayo koyi dole mu sai a fito da wa ya rubu da bi azari sujudi to da ya wala kura su gane su bayan suna da yawa a wutar za su gane ta gurawan sujada annabi ya bada hadisi Abu Hurairah inna ummati da'u yawmal qiyamati ghayra muhajjalina min athari sujudi abinda za a gane al'umma annabi shine za su suna da fararen fuskoki duk gurin da suke alwala za a ga yana tafi yana fitila yana haske ko da ba kai bakin goji ba rana da cewa ba dai kana gujera to sai ya haska dan wani da dauka ko wannan bakin ne sai wani ka zai yana gurin da gojin da ne lokan haske ya ce da haske yana nan ko da ba a gane ta yajini wa yarifuna hum bi asari sujudi wa harama Allahu ala an-nar Allah ya haramta wuta an ta kula azara wato wato Allah mana kudin santi ya haramta wuta an ta kula asara sujudi da tugurawan sujada wuta haramu ne ta wannan gurin fa yakhrujuna min an-nar sai su fito daga wuta wa kullu bil adam ta'kuluhu an-nar illa asara sujudi kowane da adam da kuka sani wuta za ta lafi sai dai ko da zai shiga wuta kamar da muka faɗa da jini wa in min kuma illa waliduha kowa ne lazar wutar da jini abu wanda kamar kifta wa ido za ta taɓa shi wani kamar wanda ya rasa lafi shi ne to ko da za ta lafa ba za ta taɓa gurin sujjada ba shi ne abin da annabi yake faɗa to shi ne annabi yake bayan rujuna minan nari kadin ta hadu za a fito da su daga wajen duk kokore in ta haji ne duk kokore wanda har ana ganin kasusuwan ta cinye na ba Allah shi ne karin ta haji ta cinye na ba ana gano kashi ko ka zaka ji da na ba a mamme duk da zagwaje da bada Allah ya kare to sai yake cewa fa yusabu alayhi ba'ul hayat to duk wayannan duk da an ce to daga wajen sai a kai su gurin wani guri da ake kira akwai ma'ul haya ruwan rayuwa nan gurin za a kai sai a fara musu wannan ruwan a wanke su tsaf da wannan ruwan bayan butu da kamata butun isbati sai ka ga namu suna tsirowa daga cikin kashin kamar yadda wato alhibba kwaya take tsirowa fi halilin sai da a gefen gulbi a gefen gulbi saboda haka kamar yadda bayan gaidan jero ko dawa yake a gefen gulbi inda ruwa yake za ka ga ya ji ruwan nan jima ga ya tsuro to haka za ka ji ma na ban mutane na tsurowa a wannan lokacin thumma yabrugullah yabrugullah min al-qada'i bayna al-ibad kana Allah ya gaba zartar da ayyukan da wato zartar da abubuwa tsakanin bayi shine zartar da wato hukunci a tsakanin bayi wa yabqa rajulun bayna al-jannati wan nar sai a bar wani mutum bayan an gaba ɗan wuta tun da bayan aljanna sun tafi sai a bar wani mutum daya shi kuma yana tsakanin aljanna da wuta wa huwa asiru ahlin nar dukula dukula lil janna shine karshen mutanen ɗan wutan da zai shiga aljanna a wannan za a fitar da cikin wuta to shine na karshe wanda zai shiga aljanna sai a bar mutum daya muqbilan biwali kiwalan nar ya tsaya yana fuskantar wuta da fuskarta fa yaqulu ya rabbi bi ya ubangiji ijri wa bi yanilla Allah ka tsere kan mun da fuskan nan tawa daga wuta kada ka taba ni ruha hayakin da ya ije har yana samun koyi shine ta kaba ne ko a yana samun cuta yana samun yana koyi da shi shi hayakin wannan wuta wa ahlakani da tawwa sannan har da wutar yana kore harki Allah yana kore fa yaqulu yau ubangiji ya ce da shi hal azika in ku ila zalik bika an tasala gaira zalik shin kai alwazin idan aka yi ba wannan abin da ka roƙa ba za ka roƙi wani abin ba Allah zai yi magana da wannan wato ba ya yi kurji ila wa aizatuka ba zan bai yawo mai gidi na rantsi da ruwa ya ba zan tambaye ka wani abu fa yu illa ma ja ma ya dawo min ahadi wa nisa sai ya tana ko alƙawari yana da jawo mai gidi na alƙawarin ka ba na ja alwazi kuma na alƙawari ya ta faɗan maganganu shine ahadi alwazi wa misakin da alkawari cewa ba zai ba ba zai ƙara tambayewar abu ba fa yajribu Allahu wajahu an nas sai Allah ya kautar da fuskar da ba wani yake baya zo da kallowa sai Allah ya ce to ya juyar da fuskar da ya kalla an gane sai ya juyar da fuskar fa idza aqbala bi wato ala jannati ra'a ba jada da an juyar da fuskar da zuwa aljanna da ya gaban kayan da shi ba hada da ya ne da yake da ban tsayi da kyau da kada ma ja Allahu an yi kuka sai juru zuwa wani lokaci da Allah ya jure shi sun magana sai ce ya rabbi ya ubangiji ka dimmi inda ba zai janna ko ji ba a to a dan kai kofar aljanna ya ubangiji duk wanda alƙawarin ne a dan kai ba duk kofa فيقول الله له يا الله يجيني أليس قد عليك العهود والمواثيق بغير وانت كي الواجب كي تعلم الله ألا تسأل غير الذي كنت سألت سوى بلاك كبير كما وين أو تسرق كما بغير لي فيقول يا رب فيك يا أمي لا أكونن أشكى الناس أشكى الخلق بانا سوء إن كتنتي مبي رجل حالك عن الجنة ya ubangiji ba na so bai kudu sai ce fa ma azita ila wadi da zali Allah ta tsala gairo shin kai alwaji idan na baka wannan ba za ka ƙara tambaye wani abu ba sai ya kudu sai ce la ba zan tambaya ba wani da kika na ran da buwa ya la tsalu gaira zali ba zan tambaye wani haka ba fa yi wa rabbahu ma jahilin hadi wa nuzal sai ya zo ya kai wa Allah alwaki da alƙawari ya saba la yi alƙawari ne kaza ne kaza fa yukadimu ila babu jannati sai Allah ya kai shi kofar aljanna in da ya roƙa din karo na biyu fa idza balaga baba da zarar ya je bakin kofa fara'a da raka ya hango kuranni a cikin aljanna masu kyau wa ma biya da abin da yake cikin kamilan nazarati na daga haske wa zururi da farin ciki fayaskutu ma sha Allah an yaskuta zai shiru wato yadda Allah ya zo ya shiru din nan dan dau lokaci yana tunani sai gode ya rabu ji ya ubangiji a da kallon jannata a dan shigar da ni aljanna ya ubangiji a shigar da ni aljanna fa yaqulu Allah ji Allah ya ce da shi wai hak kai kanka ya buna adam ya kai dan adam ma abdaraka ka tuke mai da dan adam ya tuke mai da shi ne aka kawo explanation mark a gaba ko kuma yi mamaki da yaudarar mutum ya faɗa karo da ya faɗa karo da wannan ayi yaudara ya tunanin da wayo ne wa Allah shi ba Allah ba wanda zai ba wayo kaga mutum ne zaka iya ba wannan ka lokaci naira biyar ne ba ka kawai idan ba ka ce da Allah ba ni goma kuma idan ba ka ƙara ba ka sai ka rika yin ayi wayo sai ba shi ko Allah ba wanda zai ba da wannan yana ma wannan ne dai ya kure ka kai ba to saboda haka sai ta yawo ubangiji shigar da ni aljanna alaysa kada alaykum ahuda wal mawasi ba kai ne sai ta alwazi da alƙawari ba Allah ta kala gairan nabi uhudi ba za ka tambaye wani abin da wato fiye da abin da na baka ba sai ya kuli ya rabbi ji shi ya ubangiji la taj'alni ashqa qalbi kada ka kai wani mafi rajin alƙawari halitta ta ya ubangiji فيضحك الله عز وجل منه sai Allah wani lokacin zargi ya maka dariya to kun ga anan shine duk bayanan da zai ya farko Allah zai maka dariya wata iri ba ruwan kenan mun wuce gurin to sai yake wato um to sai Allah madaukakin sarki yake fa yaqulu ya rabbi fa yadahu Allah azza wa jalla minhu thumma ya'zallahu fi dukhulil janna sai Allah yake to shiga aljanna sai a baki dama kuma ya shiga fa yaqulu sai yake tamanna bayan ya ce sai Allah ya ce da shi ka bura shi wani abu kuma banda wannan me kake so shine tamanna kai buri fa ya tamanna din ta buri yace ina son abin kaza ina son kaza a ta idan kada umniyatuhu aje a gure yazo ya ji ya ji yawo na je in jiwa inda nake so eh sai ya je wannan gurin kana Allah azza wa jalla sai ubangiji ya ce min kaza ji a tuna ba a da kaza kuma sai sai eh to da kaza ya ubangiji wa kaza da kuma kaza a duka tuno masa wasu abubuwa akbala yudakiru rabbu yanzu kuma ubangiji ya koma tana kace shi yake tuna ba zuwa a kace kaza da kuma kaza a ta idan ta hadiyil amani sai wannan burin na da ya ƙara ƙarewa qala Allah ta'ala sai ubangiji ya ce da shi la kaza ne kaga duk wani abu da ka roka in ba da na gashi dukiya kake to an baka wa mithluhu ma'ahu sannan an lanta ba da shi irin kwatan kwatan wannan abin da ka roka ba da na gashi gashi dukiya sau biyu ita ba da na gashi dukiya ka roka kau to za an lanta ba ita sau biyu to kaga wannan shine abin da wato yake wato ya yake faruwa dan gane da wato ganin ubangiji wanda kuke da hadisi na biyu da zai kara fito mana da malam bukari yace hadisi ya fito a kitabul azan babu fadil sujud wanda yana da alaka da wannan hadisi na gaba na biyu a cikin babu alhadisi ne a wakam da ajara ana bi ta aini ne kudi sai kunna ya rasulullah abu da aini kudi yace mun ce ya ba kin Allah an nara rabbana yawmal qiyama kin za mu ga ubangiji burana al-qiyama kala sai annabi yace an tubaruna fi ru'yatihi fi ru'yati shamsi wal qamar za ku turore ya wajen dan rana da wata za ku turore ya idan suka fito idan ka ga tsawa idan gari ba hadin zuwa ga jibari ba shirkiti duka za ku turore ya dan wajen ganin waɗannan wato shi da idan ka ga tsawa idan gari yana fari kan قلنا لا أبوت إلى الكل تعب ابن مالك بن سنان يتي زي مكتئا قال يتي فإنكم لا تقارون في رؤية ربكم يوم إذن يتي ترانا القيامة ما بلاكم سورينيا وجنجلوا وجنجلوا إلا كما تقارون في رؤيتهما sai kamar yadda kuke turere ne a wajen ganin wata da rana tunda ba ku yi zuwa can ma ba za ku ba idan wata ya fito daren zuwa hudu yanzu ba wanda zai ji lana ma da ka kare ne idan rana ta fito da safe ba hadari ba gajimari ba jirgiji ba wanda ne ke malam ta kare ko rana babu to haka rana kiyama babu wanda kuma duk duniya gaba ɗaya kowa ne to sai yake tun magana da yake yunadi munadi ana haka sai ne ke nan ke la da kira da kira liya da kullu qawlin ila ma kanu ya'budu sai a ji wata murya da yake la cewa kowa ya yi gura abin da yake wutawa za ku ga hadisi dan bakwa yana da alaka da wannan da muka yi kowa ya tafi gurin wanda yake bautawa eh babu ashabu salili ma salili ma zuwa ga jiki cross sai ta gurin jikiyan gurin da za su wa tabu autani ma autani ma zuwa ga kuma ga zuwa ta gurin kuma ga wa tabu kullu alihati ma alihati duk ma zuwa ga wani abu daban da mai bautar tsira a India da yi roga wa kaliya da yi roga wa jiwa duk zai tafi gurin iyaye gida da yi roga wa tokali a tana duk za ta gurin tokali su da a kayan baban kare abdullah har sai ba wanda za ta rage kaga alaka da wanda hadisi sai wanda yake bautawa Allah madaukakin sarki min bar na daga ba su biyayya ga Allah madaukakin sarki wa bajin da tantiran ba ko aya cikin mu ga musulmi akwai nazara akwai tafsiri to sai a tsaya guri daya duk guri ne ba daya shine min barin wa bajiri wa gubbara min ahlil kitab gubbara ne bakaya da ragowa na ahlil kitab suwaye kuma Allah ya ba na suratul bakara da suratul maida innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wa tabi'ina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim dole gubara alladina hadu da nasara da asabiuna kuma gashi nan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun yayi wato yahudanci yanzu ya musulunta ya zo da rago yahudanci sa amma yanzu ya musulunta to shi ne aka ce wa gubbara min halin kitab da ragowar wato ahli kitab ko na kuma ai gurin mu za ta ga domin sun musulunta to sai yake sun ma yi zabi da hannun ba ne mu ana haka sai a zo da wutar jahannam ta annaha sarabu kamar kawalwan da haka za a rango ta mira in ji an tije kamar mira shi ne mutum yana kan titi rana ta falle sai an gobe gaba gaba ruwa in yaje gaba ku in dai wata biyu yana zuwa gurin da gaba ruwa shine ka annahu karam shine Allah ba ku sai ji ke wala suratul nur wallazina kafaru a'maluhum kasarabi bi'atin yahsabuhu al-qalu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a ko da ya je gurin sai gaba komai yana zuwa gurin saboda haka injini ko Allah yake bada wanda suka kafirta amalu ayyukan su kasara ne kamar kawal wani ne diki ajin a wani guri ya sabo gaba da ba wanda da ruwa zai ka tsammanin ruwa ne a cikin ruwa yace alhamdulillah ga ruwa sun mun jarar yana zuwa gurin da zai ji ruwa ya sai gaba ko aba amma sura ke wa qadimna ila ma azidu min awali faj'alnahu aba amma sura to ana zuwa sai a ganta kasara ne كأنها شراب كما قول وليا ويقال لليهود يأتوا يهودا ما كنتم تعبدون كل يوم كتن تكون أبوتاوا قالوا كنا نعبد غزير ابن الله wanda muke bauta ku zai dan Allah muke bautawa wa qalat yahudu uzairu ibn Allah uzairu dan Allah shi muke bautawa kaburat kalimar da takhruju min afwahihi saboda haka fakala sai ce kazabtu sai Allah ya ce kariya ku ko kuma malaika ya ce da su kariya ku ne lalle kulli la ilahi batun wala waladun Allah bai da mata wannan kana da wa annahu ta'ala jaddu rabbina madda hada zani wadan wala waladan Allah ya ku karfin wato ubangiji ta'ala jaddu rabbina girman ubangiji ya ambaba madda hada zani wadan wanda bai da mata wala waladan ko da wanda kaje ya dauko ma da kawo da zan ta aga gaba girki kula da gida da abubuwa ne ta ma haka da ya mun je da shi ma ya tazo da shi aga gaba ko to Allah ba ya bukata wannan duka to me zai faru to sai ki um ba ma turiduna to me kuke so sai a ce da su me kuke so su wayannan mutanen wanda suka ce Allah yana da ta'u jini sai a zambe su kalu sai ce nuri da an tafiya na cikin ruwa muke yi muna so ka tayar da mu fa yuqalu ikra hudi a cikin su ku tafi ku ta sai tabi wannan gurin da sai an go ka walwal ya suna zuwa ga yadda za ka dora bi jahannam suna zuwa a je jahannam su ta lala su sai sai su bada cikin wutar jahannam Allah ya kare ثم يقال إن نصارى جاء له كالنصارى كريستوسي ba kuncin da abu da bai kuke bauta abu ya kuri na kunna na abu da nabi abu da Allah mu ma annabi da dan Allah muke bauta wa qalatin nazara nabiyu kullallah dalika qawluhu bi aqwahi nazara muke bauta shi da muke bauta dan Allah fa yuqalu kadabu bi abi kariya muke lam yakun lillahi sahibatu wala walad Allah bai da mata kuma bai da ba ma dinin da kuke so yanzu sai ya kuri da yake nuridu an gaskiya a ku duba ba saboda kaddara ta Allah gaban su yake da ruwan dawa sai ce mu muna zuwa da yake saboda mu kuwan cikin ruwa Allah ya samu fa yi kadi cikin ruwa ce to kuje ku ga sun dauka da Yahuda suka tafi ruwan suka ga sai da ta ka dole ji jahannam suna zuwa zuwa ji su fada jahannam hatta ya bukaman kare Abdullah ba wanda zai ragowa wannan gurin sai wanda ya kasance yana bauta Allah min barin wa fasiri mutane na ganje yan tambele wadanda suke tabararru wanda ba su ga Allah ba bai bani na wuce a cikin su ma ya hadisi ku ku kuma me ne da ku a da fa kai ba ban nasu kowa ya tafi sai ya kulu na zai ce farat nahu wa nanu a hawaju minna ilayhi yau mun kyale shi ne saboda mu kowa kishirwan mu ga ubangiji ne shi da muka yalo yanka dukkan amma mu muna nan sai mun ga ubangiji ne haka musulmai za su faɗa wa inna sami'na munadiyan yunadi domin mun ji mai kene na kene na cewa liyal haqqul qawmi bima kanu ya'budu kowa ya je ya da abun wanda suke bautawa mu ko wanda muke bautawa muke jira su ko wanda su da wajen wanda suke bautawa mu mun tsaya muna jira wa inna ma lan tazuru rabbuna ubangijin mu muke jira har sai ya zo kala bayajimul jabbar ana haka sai ubangiji ne girma da buwaya sai ya ce musu ya zo musu fi suratul ghayra suratihi allati ra'awhu fiha awwala mara an gane ko a surar da wato kika ga ubangiji madaukakin sarki ba karin fara ba shi ne wasu malamai suka ce abin da ake nufi a nan ra'awu bi ma'ana harafu ba a surar da suka sai shi ba tun da don ba wanda ya taba ganin Allah babu annabi Musa ba wato wato tawa da masa da Allah ya tajalli a dutse sai ya fadi ya tuba saboda haka kaga ba wanda ya taba ganin Allah to a surar da suka gan Allah a ita wato ba ita Allah ba lokacin sarki zai bayyana ba sai kullu zai ce ana rabbuku kamar da na faɗa da su a wata ruwaya zai ce wallahi ba mu yadda ba Allah ne ke nuna ubangiji sai kullu da zai ce anta rabbuna kai ne ubangijinmu kaga wannan ba kawo ɗaya ruwa da ta nuna cewa ba mu yadda ba fala yukallimu illa al-anbiya ba wanda yake magana ba wani farau hula da yake magana illa al-anbiya a cikin annabawa fa yaqulu sai ji hal bainakum wa bainahu ayatun ta'rifunahu shi wannan ne jira sai tambaya shi akwai wani alawa da za ku gane ubangijin tunda ba ku gane cewa ubangijin ku ba akwai alama da za ku gane ubangijin ku bai kullu zai ce attaku kun ga ku da dare a farko aka ce da wata alama za ku gane ubangiji tunda kun ce wannan ba shi bane sai ce a taku kauri saboda Allah ya bada a suratul nur yawma yuslaku an sajid wa yud'u ila sujudi fala yastati fala yastati ku tuna ranar da za a yayi kauri wa yud'u ila sujudi dan Allah yake dalli ya yayi kauri ba ce ga wasu komai ba wai da aure ila sujudi a ce kowa ya zo sujada ba za ya tabi aula amma ba za su yi sujada ba za ku zo ku ji zuwa ba za su yi sujada ba to saboda haka tunda Allah ya ga mana a duniya cewa ranar alkiyama zai kasance bi hayya yayi kauri to sai aka ce to wata alama za ku gane ubangiji suka ce bi kashi kashi da yayi kauri da yake yawan tabu an saki wani da auna ila sujud to sai yake bayyaki ko an saki azza wa jalla sai yayi kaurin da da jima da buwaya ba ruwa na nayi da yayi farko yawa to sai yake bayyaki lahu kullu mu'min kowane mu'mini zai fadi ya sujada ubangiji yana wannan tajallin duk mu'mini zai fadi ya sujada wane mutum Allah ya sa mu na cikin to saboda haka sai yace wa yabqa man kana zulullahi ya an wa suma duk wanda ke bauta wa Allah muna bukan nan da suka bakale a cikin mu ba dai wato wanda ba za bauta Allah illa mudala yura'una nasa wa la yashuruna la illa qalila to wanda ke bauta wa Allah dan riya da jiyarwa to su kuma sai su da abin kyam su kasu su jira fitaka fa yadhabu kayma yajuda sai ka ga wannan munafikan mu duk kowa yana kokarin yin sujada shine fa yadhabu kayma yajuda suna kokarin su sujada fa yaudu zaru tabaqan wahidan kawai sai bayan da raba a dandare kamar bayan gari ba shi zai lawa da jiwa su bayan ko din ka dama Allah ya sa ba girki ne a gidan kai sujada ba dan kai wani abu ba ba dan kai tare ko kai lafaka a a zan sujada aka kama girki dan ka samu damar rukuni da sujjada shi ka aka saba shi za ka iya lauka da baya shi tunda ba za ka yi sujjada ba mai amfanin wannan wannan jirgin sai Allah ya zare shi kawai sai bayan shi ya san dare kamar bayan kariya ya zama a dutse in dine ta baka wani da eh kamar rodi a dutse aka yi zama ba ji zan kula ba shi ba saboda adiyya ba da ta karbe to ثم يتاب الجسم أنا يا رب تفسيري ne kuskure بالجسم sai a zo da jiki ba haka ake nufi bin jaddin sai ba na ba mai na yawa aljaddin sai a zo da gada ba ba gada ko ban nasarawa ba ko ta za a zo da gada to sai yake idan aka zo da ita fa yuj'alu baina zaharai jahannam sai a tsora ta a bayan jahannam kamar yadda muka ji a wannan hadisi kullu ya rasulullah sai muka ji ya ba sai Allah wannan jaddin ko wal jisr me ce ce wannan gadar kana da yake mada abadi ko kuma kace yaya gadar take yaya take ce ce mada abadi ai san tsire da ita kamar an zuba karkashi ku duba ku ga duk da wannan tsiran da ta kamar gashi kai bi kamar riba sannan kuma kanta kamar an zuba karkashi shine mada abadi majillatu sannan a karkashiyar a karkashiyar take alaihi qada'ihu akwai fadoci fada shine qada'i a gefe sai kuma ga kalali ko iyana akwai fada wanda take kama bibi da ranta wa kalalibu da kujiyoyi wa hasakatun mufantahatu an gane ko da tsiranni masu masu gaba da daya tsiranni tsuru shine hasakatun mufantahatu sarani ba su gaba da kaya duk sun kewa yin sarani la haja ukatul ukaika a sunan Allah wa min malaki sannan akwai wata wato daya karkatacciya ne ukaika ba da ta take ba ta karkace wata ita ma kokarin samowa dai shine ukaika takunu binajidi ana samun da irin gefen irin kai garin mutanen najidi jebanin garuruwan makani shi ma ku da jihadin amma ba yin tafiya ba ba yukalu la hatta ada ana cewa da ita wato ita wannan am kayar at-ta'adami shine ya wannan suna muka ga ya muka da eh yawa to saboda haka ana kiranta ta'adami wajen ya tsayawa almu'minu alaiha tasarrufi nan ne ko mu'mini wajen tsallaka wannan wagadar tarafi za a samu wanda kamar kinta wa ido ne tsallaka Allah ya mu nake shine ka tarbi domin a tarbi kinta ya ido wato ya bugo mai zo kamar kinta wa ido ɗaya ke na biyu kuma wato wa kalmar shi abu wanda zai tsallaka kamar kurciya na uku wa kariha ko da za su tsallake jiradi kamar iska na hudu kuma ka ajawi da alkhairi wasu kuma kamar irin kam in garba doki ajawi dan ne na gaba an gane ko gaba sai raga wajen da wa yara ko suna duk da jawabi yana nufin wani lokacin ne kyauta kuma ko kyauta ko in garba wanda yake jari to shi yake wato ka jawi da kai wanda za su ce kamar in garba doki lafiyan doki ka zaburo da gudu haka za a yi kan zira wani gadi ko kuma in garba na kuma dan ke na arab ah eh mufradin arab gudu banajin musallam akwai wanda zai kuma ke dini najin musallam kalin alim ba abin da ya taba Allah ya mu da su kalin alim ko da shi kamar shi ya gabe ya wuce sai ya na biyu wanajin maqdujin akwai kuma wanda wato zai wuce amma kuma duk an ya kuce shi ne bayanin da muka yi yaji gaba ɗaya an wato wannan kujiyoyin duk karkarfe kuma fata fata amma ya tsallake shi ko da kiran da ya zuri kira sabon wa maqdudun fi nari jahannam akwai wanda zai jilbiya a wutar jahannam kuma Allah ya kiyaye shi kuma yana hawa wutar da ta da wa muka gaban ba da wani ba kawai ba a yi ba ba su kyau ba kaza zai jilbiya to zai ce to zai ce hatta ya boro akhiruhum yusabu sahaban nan ne ko hatta ya boro akhiruhum yusabu wato sahaban har sai na ƙarshen shi ya zo ya wuce na ƙarshe daga cikin wato ba cewa kan kirafi sai ya zo ya wuce yana jan yana jan tuwa yana jan gindi haka zai wuce akwai wanda ne zo haka yana ta jan saboda kafar ta wuce ya kuma ta kuma gudulewa yana ta tafiya to haka an zai da ya fita duk jikin da yayi kwata kwata lafiya فما أنتم بأشد لي مناجرة في الحج فما أنتم بأشد لي بكفين سنن مناجرة في الحج وجن ماجيا dangane da abin da yake na gaskiya ba wajen yin magiya suna roƙon ubangiji ya tabbatar da ni akan gaskiya kuma ya nuna mun gaskiya ba ku bi ni magiya akan haka ba kar ta bayyana lakum man al-mu'min yawma idin lil jabbar ranar ne za a bayyana muku man al-mu'min wane ne mu'min ba ne mu'min ba man al-mu'min wane ne mu'mini a wannan yawan mutum a wannan ranar zai jabba da gaban ubangiji wa da zai a ranar da ya yi ya kowa a gaba fa idza ra'u annahum qalila daw da zarar sun ga sun kubuta wa ba sai ikhwanu to wanda suka ga sun kubuta kuwa sai mutum ya fara ya mutu ya ga sun kubuta sai ga kuma ina dan uwan sa wani ina wani ina wani shi ne wa ba sai ikhwanu ɗan uwansa kuma sun yi raguwa ya kulu da sai kai suna zuwa rabbana ya ubangiji ne kuwa nuna ina ɗan uwan mu kanu ne salluna ma'ana mu kanu ne sallah ne wa yatubu na ma'ana kuma tare muke azumi da su wa ya'malu na ma'ana tare muke aiki da su wa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ya ce ila hu to ku tabi faman wajadtum fi qalbihi mithqala wazu am dinarin min imanin ku je cikin wajen ku duba duk wanda kuka ga a cikin wannan abokan naku akwai wato gurgurdan kwayan zara na imani a cikin zuciyarsa in dai ku zo ka samu to sai ke ba ku yi an ba ku dama ku je ku yi ke ku ce to don da ka ce ka je ka kai gobe ba kun ga dama ake bayarwa shi za ka ji ne zuwa babu ke dora da yayi shi za ba za mu bada ba sai a ce to ku fito ne ويحرم الله صورهم على النار dan ne ko dan Allah madaukakin sarki zai haramta surorin su alan dari ko Allah ya haramta surorin su alan dari ga wuta fa ya'tulahum wa ba'dhum qarigaba fil nar ila qadami to sai a zo da su wa ba'dhum wani dajin su qarigaba fil nar ila qadami za ga mutum ya kore har zuwa diga digansa har zuwa da rigarsa a cikin wuta saboda wato irin laifuffukan da ya mu wuta da Allah masala yana ta zabar kala ne to me zai faru wa ila an sabi sadai wani kuma za ka ga zuwa zuwa zuwa rabin kaurin sa ne saboda iyalin sun ka kenan nan wuta take cin sa fa yukuri duna man arafu fa yukuri duna man arabu sai su fito da wanda suka gane sun mai yahudu da sannan su dawo fa yaqulu sai ubangiji yace idza abu fa man wajadtum fi qalbi misala nisfi dinari ku kara ko ba duk wanda kuka gani akwai rabin dinari da imani a zuciyarsa ba aka yi an kara ba ku dama ku fito da shi kun ga condition na farko sai wanda imani sai kai gurgurdan dinari a wato eh gurgurdan haka sai ya kai haka za ku fito da shi karo na biyu kuma sai wanda ya kai rabi rabin wannan to ku fito da jiji ba ku saboda haka sun mai yahudu na kallon su koma da ya kuli sai ce ila abu gaban wajen da shi kalli ne kana zarratin min imani koma duk wanda kuka gwargwaran kwayar zara dan kiyayi na imani ba ku ji ku fito da bayan kun bayan kuli dunan man arafu sai ku fito da wanda suka sani kala abu sa'id al-khudri sai abu sa'id al-khudri yake fa in lam tusaddiqu in ma ba ku gaskata ni dangane da wannan labarin da na ba ku ba annabi ya gaya mana fakara u to ku karanta qur'ani ku je ku koma inna allaha la yuzlimu mithqala dharra inda Allah yake lalle Allah baya zalunci ko da kwayar dharra gurgudan kwayar dharra fa yashba'u nabiyuna oke wa in ta ku hasanatan wato yudaiha ko yaya wai wa in ta kun hasana hasanatan idan ta yi daga wani aiki wato kyakkyawa yudaiha Allah zai linka ba wa yuti min ladunu ajran azima kuma Allah zai baka lada ne girma da gari fa yashba'u nabiyuna wal mala'ikatu wal mu'minun annabawa da mala'iku da mu'minai za su fito wannan ranar sai kullu dabba sai ubangiji mai girma da guwa ya ce baki ya tafa saboda haka ke tona ya raguwa ya rage shine baki ya tafa ke tona ne ya rage yanzu kuma bayan bi to kabdatan lilan nabi sai wata damka damka ne yawa a cikin wuta bayan ya ba mu ne dawa din ke to sai ubangiji ya ce da mu ne yanzu kun ga wannan yanzu kamar da sai jamba da yawa a cikin wuta shine qabdatan min Allah fa yukhriju aqwaman karim tuhi sai abu da wasu mutane sun kokore aka jin ya bayyana fa yurqawna fi nahari sai a jefa su cikin wata korama bi abwahi jannati abaji kofar aljanna ita wannan korama yuqalu lahu ma'ul hayat ana ce wannan ruwan koramar ruwan rayuwa nan za a jefa anan za su yi fayan butuna fi hafadihi wato saboda haka ɗayan butuna sai hafadi kawai sai ga namu suna tsirowa inda suka rasa kamata butu da hibbatu bi halilin sai kamar yadda kwaya take fitowa a gefen gulbi gefen ruwa kadira aiki ruwa ila janibin sakara wanda kuke gani a gefen dutse fa ila janibin shajarati ko a gefen bukiya ba ma ko kuma ku gafa a gefen wato bukiya ba ma gane ila jamsu ila kana afda ba ma kana ila jamsu minha kana afdal wanda yake wato yana karo da yana ido biyu da rana wato sun tafi kenan yana ido biyu da rana kuma sai ka ganji yayi kore duk da rana tana da baki amma ka ganji yayi kore saboda mai ruwan da yake zamu ta kada wa kama asba ma kana bina ila zulli kana abiya wanda yake a inuwa kuma sai ka ga yayi bari kan wa yakhrujuna ka annahum lulu sai a fito da wannan wanda aka diba shi wannan ruwa kamar lulu duk an wanke fa yi da ji rikani min khawati sannan sai a ganya musu alama a kafadun su fa yi kulura jannata khawati ko wani gambo za a musu a cikin aljanna abin da zai tafi kowa za a yi ba fa yi kulura jannata zai shiga aljanna sai kula aljanna sai aljanna sai haula ko ta kawo amal wannan gambo zai za a gane cewa wannan Allah ne ya yi duk inda suke gaban kulle ya ce a wannan ai ba kula da ni ne ko babban bane yana yin gure ya ce a wannan Allah ne ya ta saboda mu ba a gane saboda wannan tafsirin da aka yi a ulai ko da karo rahman eh duk da wannan tabarin da aka bayar ba wa ba da Allah kai mu mun fito da ba kan sai ji wato adkhalahumul janna bi ghairi amalin amilu sai aljanna su rika cewa kun gaji nan Allah ya shigar da zuwa aljanna ba tare da wani aiki da suka yi ba ولا خير قدره فولا هي خير ذلك غبادر ويقال له جاءت له لكم ما رايتم ومثله معه duk abin da kuka gani anan za a ba ku kuma za a lanka muku irin abin da ba kuka gani din ko me kuke so za a ba ku shi da annan ya faɗa ai ba wanda za a kai aljanna sai an bai da girman da ya koma kamar girman annabi Adam alaihi salam jira'i da wasu saboda yadda ake magaja ko an ce kanta kamar tuta girman da kamar tulu idan girman ka ne da dawa dinnan ai guda ne ba su iya yi ba to amma ga yi karon kafe ne haka kafi wanda za a kawo guda biyu uku mangwara an zama a kawo yi guda ba amma ga yi kafi ne ne ne da ya kawo daya guda biyu ya isa saboda kowa zai yi babba sannan kuma Allah wani hukun sarki ya ce gidan aljanna abdu haka abdu samai wal ardi in ba ka yi in ba yi ka zo to ba to ya za ka zauna ya ka koma girma ka ba annabi adam alaihi salam an ce fadin aljanna ba gidan mutum ne kuma kadin sama da kasa ka ku ai dole zafai da girma irin na annabi adam bal wa ya goma kenan to ina ganin ya kamata mu tsaya mun kare lokaci da yawa ba saboda hadisan ne kuma ranar bazi za mu shiga sati ne zuwa abubuwan da muka faɗa Allah ya ba mu da daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah muka kuskure sarki ya yi mana yau ba an sa kokon bara da masallaci an sami dubu ɗaya ɗari biyar da hamsin Allah mana kuɗin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah mana kuɗin sarki ya lullunka abin da aka bayar suna ga ubangiji da sunayen sa kyawawa da su kuka wannan kuka mara ta lafiya gida da asibiti da Allah ka ba su lafiya su da suke lafiya Allah ka inganta lafiya mu kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kwamfuta Allah mana kuɗin sarki ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kwamfuta masa damuna da muke ciki Allah ya ba mu mai albarka Allah mana kuɗin sarki ya sa albarka cikin abubuwan da wato a ruwan da ake yi da kuma abubuwan da ya uwa suka duka suna da kuma ubangiji da sunayen sa tsawawa da tsohon sama ɗaukaka kowa Allah ya biya masa bukatun sa na alkhairi Allahumma amin na fi aulanina wa sulih ayyamatana wa la tughilna waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqat wa tabi'a abdaka ya rabbal alamin صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون اللهم لا نبي الحمد لله رب العالمين نعم karatun mu na alwaji da mutum ba gobe Allah ya gaba ne